الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أصبر 30 جوة شوال shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabu sala mun tsaya darasi na ashirin da hudu hadisi na sittin da bakwai shafi na sha takwas a wata nuskar kenan yau za mu tafi darasi na ashirin da biyar hadisi na sittin da takwas kuma yadda muka faɗa a cikin kitabu sala muna roƙo Allah maɗaukacin sarki ya agaza mana muna cikin babu istiqbalul qibla babu da yake magana akan fuskantar alqibla wanda aka ga an yi bayani cewa fuskantar alqibla sharadi ne daga cikin sharadan wato sallah hadisi na gaba shine an Anas bin Sirin an karbo daga Anas dan Sirin wannan Anas dan Sirin dan uwan Muhammad bin Sirin wannan masana ta fasara mafarkin da ake magana dan uwansa ne sannan shi ma ana yi mallakabi da Abu Hamza asali lokacin da aka haife shi anin Muhammad bin Sirin ne sai aka kai shi gurin Anas dan Malik da kai shi gurin Anas dan Malik sai Anas dan Malik ya sanya masa suna Anas yace kuma ya sa ma alkunya ta Abu Hamza saboda haka Anas ibn Malik rahimahu rahimahu radiyallahu ta'ala an ya sanya masa sunansa da kuma alkunyarsa shine Anas ibn Sirin kamar yadda muka fara dan uwan Muhammad bin Sirin mahaifinsa maulani bararran bawa ne mahaifin wato Anas bin Sirin din bawa ne yan tashi a karkashin sa yake shine dalili sannan ya zauna da sahabbai da yawa ya yi ruwaya a karkashin su sannan shi ma kuma dalibai da yawa sun yi ruwaya da gari kamar yadda aka faɗa ya rasu bayan ɗan uwansa Muhammad bin Sirin a shekara ta 118 bayan hijira wasu malamai suka ce shekara ta 120 bayan hijira an yi sabani wajen takamaimin shekarar rasuwarsa to shine Anas ibn Sirin yace istaqbalna Anas mun fuskanci Anas wata rana hina kadima min sham lokacin da ya dawo daga Sham sai muka adidi Anas ibn Malik falakinahu bi aini tamr sai muka hadu da shi a wani guri da ake kiransa aini tamr shi wannan gurin guri ne da wato ya shahara da wannan sunan a Iraki daga bangaren yamma ya shahara da wannan sunan guri ne da yawan dabilai wanda wato aka ce har kusan yanzu yana da wannan dabilan masu yawa sannan wani guri ne da aka taba yaki lokacin sai na Umar wanda a gurin an yi wa musulmai da yawa shahada a daidai wannan ainihin tamri din yace fara'aituhu yusalli ala himar sai naga annabi alaihi salatu sai naga Anas dan Malik yana sallah akan jaki ta kuma jaki ai yana dire shi abubuwan da naman su najasa ne jaki najasa ne don lokacin da aka haramta cin naman jaki annabi alaihi salatu wasallam ya sa kwanukan tukwanen da aka dafa naman jakin da kwanukan da aka zuba naman annabi yake a wanke shi tas ba dai zubar da kwanukan ba amma sai da yasa aka wanke malamin ta ce saboda saboda naman jakin da jasa ne to anan da suka fitar da cikin cewa to kaga wato kasancewar mutum ya hau kan jaki yayi tafiya doguwa zai iya yiwa gumin sai ta bai shi jakin da jasa ne amma gumin sa ba jasa ba na kawai ne ce ai gumin zai iya taba shi to ya za a yi kuma da wannan sallah ta yi domin sun fitar da hukunci karkashin wannan cewa ba hukumun jaki bai da matsala ko a yanzu kawai naman ne cin sa haramun ne to yace fara'atu yusalli ala himari sai na ganki yana sallah akan jaki wa wajuhu min zaljan jani yace fuskar sa tana kallon wancan bangaren yani an yi salin kibla yana nufin tana kallon wato hagun alkibla tana kallon hagun alkibla me yake nuna wannan cewa ba alkibla yake kallo wani guri da wani yake kallo kamar in wato a ce kamar nan ne a ce yana kallon yamma eh an gane ko ko kuma yana kallon arewacin alkibla shikenan a arewacin kudu ne ko ba kudu oke kudu ce a dama ko saboda haka yana kallon arewa ba alkibla yake kallo ba saboda ka kamar da muka faɗa satin da ya shuɗe idan mutum yana Madina ina zai kalla in zai yi sallah kudu ko arewa kudu ko nan zai biyo yawa kudu zai kalla mun faɗa cewa su kudu da arewan su sune alƙibla kamar yadda mu yanzu nan muke kallon gabas mun saba da ita ne amma alƙibla ake cewa a ka'ida dan wasu nagarin kaje yamma ake kallo wani garin kaje kudu suke kallo wani arewa to saboda haka yana kallon arewa fa kulli sai nace ra'aytuka tusalli li ghairi qibla ya ne ranka kana sallah ba qibla kake kallo ba kana kallo wani guri daban fa kana sai ce laula anni ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ba dan na ga annabi cewa da insha Allah tabbata a gare shi ba ya fa'alu yana yi ba fa'altu da ban yi ba in ji Anas dan Malik amsa shi ne wannan abin da kaga ina yi to annabi ba yayi annabi alayhi salatu wasalam shi ma ya aiwatar da haka to wannan shine hadisi na karshe karkashin abin da ya shafi kalla al-qibla to suna ba da wasu hukunce hukunce kafin mu ji fawaid a karkashi kusan guda uku na farko shine tafiyar matafiyi akan abun hawa da yin sallarsa ko kuma sallar matafiyi akan abun hawa wannan shine asalin babu sallar matafiyi akan abun hawa mun ji wannan cewa ya halatta kun ji dai kenan sannan sallar aljibla mustahabi ne ka mai da dabba ka fara sallar aljibla sannan kai amma idan ka kalli ko ina kai sallah ta yi mustahabi ne ana so kamar da hadisin jabir ya nuna ana so ka fara tsaye da dabbar ku kalla alkibla amma in baka yi haka ba kai duk inda ake kallo kai kamar yanzu misali mutumin da zai tafi zai yi Kaduna Abuja kaga idan ya tafi daga nan yanzu ya wuce kan Court Road yana zuwa da ya ji ya sha kwana ai kaga shi ne yake kalla alkibla ko yawa saboda haka ba sharadin cewa sai ya biyo ta nan daga nan ya da sallah sannan ya nan babu sharadi don bai fara sallar babba sai bai can ya wuce kura kaga already kudi yake kallo babu babu sharadi an bai da kyau ko wanda yake ganin wato dole sai an yi wannan to zuwa gurin su sai ka fara daga kofar shiga Aminu Kano sannan ka sha kwana ka dora wannan kuma ba ba sharadi wani bai duk inda ka samu kanka shine zance mafi inganci ko ina ake kallo za ka yi sallah na farko kenan na biyu wanda yake tafiya misali a shi kuma a ƙasa matafi ne amma a kafa zai tafiya doguwa domin da suna yi ya tafi wata gonarsa doguwa daga nan zuwa kura ya tafi a kafa ko kuma can gaban kura ya tafi a kafa zai yi sallar shi ma shine malamai suke ce a jumhur ka ce ba zan janye sallah shi ma ai dalilin yana kan abun hawa ne aka ce yin sallah haka saboda haka tunda yanzu aka sai yake me ya tsaya mun yi sallah ba bukata amma a mazhabin Shafi'iyya su suna ganin kawai dai yana tafiya tunda dai mata ji ne su a gurin su dai a mazhabin Shafi'iyya amma jumhur malikiya hanafiya hambaliya sune jumhur sun da ba cewa ba magana domin wato suna cewa idan idan wato ujirin da aka baka ya tafi to saukin da aka yi ba ma ya tafi shine kaida saboda haka dukkan uzuri na abun na tafiya kai ba abun hawa kake ba baya nan saboda mashakkar da kake abun akan abun hawa yanzu a ce ka tsaya akan abun hawan ka kai zalla daga nan ka ƙara daukar abun kaga ko ba komai an takaita ma tafiyar ka inda mun ci arba'in za ka kaje yanzu wata kila sai kai mun ci hamsin saboda haka maganar jumhur kuma ta fi kwari gaskiya ta fi kwari wanda yake a kafa duk wanda yake a kafa zai iya yin tafiya doguwa a kafa to yana da isasshen lokaci ya tsaya yayi sallarsa daga nan ya gaba ya tsora to wannan suna kawo shi a karkashin wannan kamar da muka yi sannan hadisin muna koyar cewa lalle ya halatta a yi sallah akan dabba mun ji wannan tun a farkon karatun mun faɗa amma idan na bula idan ta farilla ce mun faɗi lalurar da za ta sa ka yi sallar farilla idan ka shiga motsa waɗanda ba musulmi ba ko musulmin da ba za su tsaya ba lokaci kuma zai fita kafin ku tsaya a inda za ku tsaya to wajibi ne ma ku yi sallah a wannan lokacin inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta saboda haka da lokacin zai fita gwara ka yi sallah a wannan yanayi mun yi bayani akan ba alwalan ba mutum ya yi taimama ko da bai idan ku da abin da ya mama da yake inda alwalai kiga da alwala ke yi sallah kawai ne idan ku kafin lokaci ne sai ya hade sallah azhar da al'asar kafin a fara tafiya yanzu zai je ya hau mota karfe 1 za ta tashi mota ba za ta tsaya ba sai karfe 8 din dare to shi kenan sai azhar da al'asar cikakkiya yanzu cikakkiya ba ba a fara sallar kasaru kafin a fara tafiya yawa saboda haka yanzu a garin su yake cikakkiya zai dan wajen suna wannan zai je iya bol kawai zai kasar duka ya hu jirgi ka tambayi masu hawa jirgi ka jide wa akwai masu haka kuma kuskure yawa ka'ida shine ala zalil wato rihla idan ana tsakiyar tafiya shine zai yi wannan ana hanya ko kuma an sauka a masauki shine wato me ake yanzu idan ka gama sallar kasar kuma ka ce an fasa tafiyar ba ko kai mutum fulai ko ba a samu wannan to saboda haka babu wannan sharadi sharadi shine idan ana cikin tafiya dan inda za ku fara tafiyar an fara tafiyar an yi tafiyar da ta kai matsayin tafiya an tafi ka bakura aka ce an fasa kuma ka ga kai sallolin ka kanya idan aka dawo za a ce yanzu za a yi sallar la'asar a ce sai ka sake wa kenan sallah ta yi amma babu wancan jarin da mutane suke tsora mutum a iya fot kawai ya shiga nan iya wanda ya tafi iya fot tafiya ya ko unguwa ya tafi eh unguwa ya je kuma dan idi ya faɗa a duwa ul bayan asali cewa duk wanda zai je unguwa baya kasar matabi shi yake kasar wannan shine magana da tafi inganci mun faɗi cewa akwai awazu me ake kiransa sarkin gumin jaki shi ma mala ya kawo anan cewa akwai sannan wata fa'ida shine daga cikin abubuwan da zamu koya shine ashe idan kaga abu da baka saba da shi ya kamata kai tambaya kai kaga sun da Anas dan Malik yana sallah akan dabba suka ce wannan kuma me haka sai ce naga annabi yana yi ne kaga amsa sai kai ta kololuwa wanda aka aiko ya koya ma addini shi ya ga yana yi yace naga annabi alaihi salatu wassalam yana yi shikenan ya rube bakin to shine Allah ya ce ya halatta kai tambaya akan abin da ka gani sabo ba ko ba za ka karka kai guri ba tambaya za ka Allah ya fata malam kowa ne kaza da daga kai yaya wani abu da wani abu da har yanzu ba na manta wanda shi yana nan da ransa ina JS3 ka san mutum yana san addini zai ta karu makarimi ya ɗebo wanda al-maqudati wal mutarabbiya kawai ne na ga wani ya sallah kawai yana haka a gaban sai zana ya zawo dubu baya ni ma kawai sai nake haka zai yi Allahu zai zara haka kawai sai hakurin sai zage ta wata ran wanda kike har yau in nage kike na tuno wannan abu nayi kawai sai da aka yi da sallah kin kiba sai ke mun wannan ne eh ne fa'ida yin wannan to la ban sani haka nake masa wallahi ban sani ba sai ke mun to ka daina tunda baka sani ba wani kuma ya taba gani nayi shi kafin wannan da tije ya ga mun dena shi wani ya taba gani nayi sai ɗaya wannan zinci ma Allahu ai na zana sai ce to in ka gaba ka gunji shi wannan da farkon cewa ya guji amma wannan nabi shi ya samu bayro daga nan kawai sai na daina sai naga wato wancan matsalar ta wala yi da wa ya fa'ala filan hatta ya alama hukumar la yi ba wani dalili duk da wani ya taɓa gaya min daga baya cewa wai wai tsari ne tsari ne wani kai haka to Allah ya ya kewaye ka to in baka yi haka wai Allah baya kiyaye da kai ba an zara Allah bi hannun sunna saboda haka ya kamata wanda yake san addini za ga duk abin da yaga ana yi zai to kamata yayi kai tambaya gaskiya saboda matsalar shi ne in ka saba aka dau lokaci in aka zo abda ba ba to ba za ka dira ba sai ga mutum yana neman lalle sai ya kara abu to shine illa illa ma rahimahullah saboda haka in kaga abu ba ka ga mutum to yi tambaya a kai ko wani ya turo kawai ya turo ka status ko ya turo wani abu daban in sauri kai tambaya kafin ka fara karka biyo wannan yan status da yawa al-hukumat fabricated labarai suke sawa da yawan ko wani ya ce duk labarin da ka ji an ce in baka tura mutum uku ba ƙarya ne ko ka san shi ko baka san shi ba ƙarya ne in dai ka ji an ce in baka turawa mutum kaza ba kaza wallahi kan baka tambaya ƙarya ne ko mula ce wannan na baka duk wani labari da ka ji an ce in baka tura mutum kaza ba za ka yi kaza ƙarya ne kawai ka ce ƙarya ne eh dai ai dai dai da wanda zai da irin wannan daidai yake da wanda zai turo ba ya ce in kai kaza za a baka giga bai kaza ni a gurin su duk ɗin ba su da maraba da wannan saboda haka ba daidai bane cewa an yi wani ma cewa zai an yi mafarki da annabi alaihi salatu wasallam ya ce ai kaza har shi ma ya koma karamin annabi kenan wahayi ake ba Allah ya tsare kaga mala yake kuma anan hadisin ya nuna cewa idan mutum ya nemi dalili akan abin da kake ka baki dalili domin gashi mun ji cewa kai kai suna tambaya sai ba su dalili shine wato sannan kuma matsala ta ta gaba shine arifku bil jahil wanda bai san abu ba to kai ka sauka ka ba kaka sauka ka ba halji yayi ba ki amsa kai jahili ne zuba ka san ana haka ba a ba ka ji ba me kaza zai ga wa kaza ne ba kwa ganin ko a karatu da muna yi yau da gobe sai a je ana cikin yi sai kaza kai yanzu an biya ma hadisi amma sai a ce ma Imam Malik wannan hadisin bai je masa ba kai yanzu da yazo ma kafi Imam Malik ne baka san ba amma ana so a ga ma wa fa kulli bi ilmin alim ibn Hajar kaga dai komai hadda ke yake amma har yau da aka ce bai san tirmidhi ba amma da ni da kai yanzu da shi a library mu kuma mun biya ka fi muna da ilimi ko farkon sa ba kama ba shi da wasu malamai suke cewa da ya san tirmidhi da ka ta'i za yi yanzu haka ba da rigima da shi an kona littattafan sa gaba daya saboda rigima da mazhaba a wannan lokacin ya zo ya musu dariya ya nuna kokolon sa yake duk suna nan wallahi duka kuma zan dawo da su da hannu ka dauki mu Allah yanzu ka gani mujallabi nawa ce mujallabi goma sha amma yana maka yawa ma duk suna kan duka a kan zuci to matsala ta karshe shi da zamu koya shi ne koyi da Annabi alaihi salatu wasalam koyi da Annabi bayan Allah Imam Ahmad ta bai da ma da haka ce koyi da Annabi Imam Ahmad bin Hanbal ta ce ce masa Imam Ahlus Sunna baban zamani da bakin sa yake ba albahari da yake duk wani abu da na san sunna Annabi ko me yake na na taba yi in dai na san shi yace wallahi na taba yi banda abu daya abu daya ne kan yace aikin haji akan abu hawa yace domin lokacin da nazo mutane sun yi yawa a wannan lokacin kaga yace wala ka je ka hura ku duke cewa ya sa'aba ba waje baka ba ai ba ne barin ta an bayyana da kyau ko duk wata sunna da ka taba ji an karanta ko muna ji kaji cewa annabi alaihi wasallam yayi ko ya ce ayi ya kwadaita imam ahmad ya gwada ko sau da yayi yayi a kai ko bai banda aikin haji akan abun hawa shi ta aine ne ba to wayannan bayan Allah shine misalin ba ba su abai ba yanzu dan Allah aka ce mu tafi aljanna ka leka ka ga Imam Ahmad ai ya kamata ka dawo kana leka an ka hango ɗan ungo ku je ka ce to nan ne kware kuwa amma shi Imam Ahmad a cikin wanda duk sunna annabi ya kara ɗaya ta kakam kai guda nawa kai nawa kake yaki da su ma ana faɗa da kai akan su yawa shi ne bambanci an fahimta da kyau ko yawa to wannan shi ne karshen babun da yake magana akan wato sharadin ko kuma fuskanta alkibla sai babi na gaba babu sufu babun da yake magana akan as-sufu sau shi ne abin da ba wuce yake cewa sau domin jami'i ne na as-safu abin da ake nufi kuma wato wannan shi ne kamar yadda malamai suke faɗa cewa shi as-sufu fi salatin jama'a وهي من كمال الصلاة وتمامها yana ji abin da yake sa sallah ta cika kuma ya ba wa sallah ban kai ta kare kyau dai da sau yana kama da wato sau idan mutane suka jeru suna yi koyi ne da mala'iku waja rabbuka wal malaku saffan saffa a sufuf kenan saboda haka duk lokacin da mala'iku ko yaki za su zo su yi a sahu suke zuwa cikin sahu suke zuwa kamar yadda ya tabbata a hadisai da dama hadisin Huzaifa ibn Yaman Allah ya tsara masa yadda yana cewa ko billa ala nasi bi salati an fifita mu akan mutane da abubuwa guda uku abu na farko yake ju'ila sufufana ka sufufin mala'ika an sanya sahun ya zama kamar sahun mala'iku na biyu wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan an sanya mana kasa ta zama masallaci duka da magabata a baya in mutum ya tafi Lagos idan azhar ta kama shi sai ya dawo nan in ya gama sallar sai ya koma hagan aikin wannan ta kama mu a yanzu ai mun kadi din ya mutane in dai ka damu da sallah sai dai ka daina balaguro ka ko wasu da yawa ba za su ci abinci ba haka mu kaga da yazo daga cikin abin da aka bibita mu da shi shine aka ce to duk inda ta same ka kawai kai sallah a umma da ta gabata su ba wannan ruksa babu sannan abu na uku um kaka kasarta aka mai mana da ita kasa ta zama mai wato mai tsarki duk inda ta samu ba ruwa kawai kai kai ba wanda su kuma da su ma ba haka bane kun ga wannan falala ta farko kenan falala ta biyu shine hadisin Jabir bin Samura Allah ya kara masa da yake cewa ala tasifuna kama tasiful malaikatu inda rabbiha kin ba za ku rika yin sau kamar yadda malaiku suke sau a gaban ubangijin su ba sai da bai ce ya ma'aikin Allah wa kaifa tasiful malaikatu inda rabbiha ya ya malaiku suke sau a gaban ubangijin su sai annabi yace yatimuna sufufa al-awwal fal'awwal suna cika sahun farko sannan mai bunsa sahun farko idan mutum ya roji za malaman ce magana a kan da annabi ya ce Allah yana yin talati ga waɗanda suka tsaya a sahun farko sannan ana addu'a ga waɗanda suke a sahun farko suka yi ta tattauna a cewa me ake nufi da sahun farko ibnu abdulbar yusuf ibnu abdulbar yake cewa shine abu umar kenan yake cewa shi ne wanda ya samba ko ya zo da wuri bayan ka ce a shi a gurinsa in ka zo da wuri ko da a sauran baya kake wani zai zo da wuri ne don ya don ya jingina da amudi saboda ciwon baya ko ba haka bane ba dai shiga sauran gaba ba aka ce a ba shi ake nufi ba wanda ya zo ko a makare ya zo in dai ya samu sauran farko to da shi ake wasu ka ce an yadda duk wayannan maganganun wannan da farko biyu ta fi kwari amma wanda ya hada dijin ya fi kowanne falala ya zo da wuri sannan ya samu tsawon farko eh to wannan mun yadda ne amma magana ibnu abdul bar malamai da yawa ba su karbe ta ba babban jigo ne a malaman malikiya shi yana ganin ka zo da wuri ko da baka samu tsawon farko ba in dai da wuri ka zo ka riga wasu zuwa to kai ake nufi Allah yana ma wato malaiku su ne ma sallah su ne ma addu'a sannan kuma kana da falala mai girma zancen da yaje inganci shine wanda ya samu zaun gaba domin annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa wani hadisi cewa da mutane sun san me yi a sahun farko da da sai su rika ƙuri'a ba ƙuri'a don mutum ya samu sahun farko kawai an gane ko to saboda haka wannan shine to shine yake cewa yatimuna sufufal uwal fal uwal wa yatarasuna fi sufuf sannan suna hada jikinsu mala'iku a sahu suna hada jikinsu kamar yadda Anas dan Malik yake faɗa cewa mu mun kasance cewa kana yulzaqu ko yulzaqu ba'du ba'duna bi mankibi ba'd mun kasance ɗayan mu yana hada kafadarsa da kafadar dan uwansa sannan kuma yana hada wa rukubatihi bi rukubati ba'd gwiwarsa da gwiwar dan uwansa sannan kuma sai yake da kuma digadigan mu da digadigan yan uwan mu haka muke hada sau to haka malaiku suke haduwa in suka tsaya a sau to bari mu fara hadisan zamu karanta hikimomi akan karshe mun gaba hadisan daga cikin hikimomi da yasa ake so a hada sau hadisi na farko shine Anas bin Malik radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sawu sufufakum annabi alayhi salatu wasalam yace ku daidaita sahun fa inna taswiyata sububi domin daidaita sahu min tamami sala yana daga cikin sallah kun ga wannan hadisin da karanta shi aka a shine malamai suka kace biyu wasu suka ce sai a daidaita sahu wajibi ne ka fada da gwiwa da diga digai wajibi ne a gurin wasu suka ce ba wajibi bane mustahabi su wanda suka ce wajibi ne kamar yan zahiriya shi ibn hazm da dawud zahiri suka ce saboda annabi ya ce sawu al'amru lil wujubi umarnin da annabi yayi duk ka'ida duk da annabi yayi umarni to wajibi ne sai in ka samu dalilin da ya sauke shi daga ne wajibi ne mai da shi musabban misali zan bawo da annabi yace sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib saura da uku shi sallah nafila kafin magariba shi sallar nafila kafin magariba shi sallar nafila kafin magariba da annabi ya tsaya iya nan to wajibi ne kowa in yazo sai yayi nafila kafin magariba amma dai yake liman sha to wannan kalmar ta gaba ita ta dauke wajibi ta mai da shi mustahabi saboda ya ce ga wanda ya so ya ga dama kun gane ai ta inda suke bambance abubuwan su to shi ma nan waɗanda suka zo suka ce wajibi ne suka kalli iya farkon kawai sawudu bufakum ku daidaita sahunku suka ce al'amru lil wujubi su kuma wanda suka ce ba wajibi bane jumhur kenan sai suka ce domin annabi ya ce fa inna taswiyata sufufi min tamami sala a wata ruwayar a ruwayar Abu Hurairah min husni sala daidaituwar sahu yana daga cikin kyan sallah kyau ya tana ƙara mata kyau da kaga da ma dan da kyanta wannan me mutum ne yana da kyau kuma sai ya wanka dama da kyansa kun fahimta da kyau ko sai wanka idan da bai wankan nan ba za a ce bai da kyau dama da kyansa kun gane bambancin to irin wannan kalmomin malamai suke kallo kaji an yi samu sabani idan ba nasi bane abin da muke kira ba nasi ba shine abin da ba zai iya daukar fasarori da yawa ba duk abin da ba zai daukar fasara wato da yawa ba sai ake kira nasi kamar qul huwallahu ahad ko tilka asharatun kamila an gane ko yawa wa man lam yajid fa siyamu thalathati ayamin fil hajj wa sab'atin idha raja'tum sai Allah yace tilka asharatun kamila ga wanda ya samu matsala a aikin haji kaga an gaya miki wa zai yi thalathati ayamin fil hajj kwana uku a can in ya dawo gida ya raba ya guda bakwai sai Allah yace tilka asharatun kamila 3 plus 7 is equal to 10 akwai wani malami da ya taba zuwa ya ce ba wannan testin ba ta take nufi ba kul wallahu ahad lalle akwai wani malami da ya kada ji ya ce ba ahad din nan ba dai ake nufi ba babu to shine nasi shine nasi ba zai taba daukan wata fasara ba in ba wannan ba amma abin da zai dauka fasarori wani ya fahimci kaza wani ba ya fahimci kaza to wannan ba nasi ake kiransa ba ko da aya ce ko da hadisi ne sai dai nafi a yaran mutanen gari kawai amma a gurin malaman ilimi daliban ilimi nafi shine abin da yake da wannan ma'anar ma la yahtamilu illa ma'anan wahidan abinda baya daukan kowace fasara sai daya sai ake kira nafi to kaga wannan shi ya janyo nan gurin da aka ce fa inna tasmiyati sububi min tamami ko min husni salah sai ka ce a ba wajibi bane shi za zaga wani kuna kallo wani shasha shakwa da shi wai zai kafa hujja akan cewa ba dole sai an daidai zobe yana raddi akan hadisai shi abin da ya zaka kira shi shasha sha saboda hadisan irin masu sukan hadisan bukari ne eh dan kabore yana magana cewa kaza kaza yana ta sukar hadisan wayannan maganganun da yake to sai kawo wai sai dauko hoton malaman harabi sai nuno su duk gasu ba tare da kafa ba shi wai shine dalilin sa gashi nan wai malam wai Saudiya ba da kuke koyi da ita gashi nan ba ta hada kafa shi ne ai shi kenan waye ga ma cewa dan ana abu a Saudiya sai an yi anan ba shi ne dalili ba san ba shi wani dalili da can tarawin su raka'a da suke ga iyayen mu na wanda suke je da yawa raka'a 30 da shi da suke shi kenan kai ba sai kai 30 da ba shi bane dalili tab ba shi bane dalili idan wato sun yi abu daidai a yi dauka ya amfani da shi in sun yi abu kuskure ya kyale musu kuskuren to sannan kuma za ka iya ba su dalili na cewa sun dauki ma'ana ta biyu cewa a gurin da haɗa gauri shi ne haɗa kafaɗa kawai da jiki ba dole sai kafa ba shi kenan duk da akwai masu kyama akwai wanda in ka sa kafa kyamarka suke saboda kai tukuru ne bakin mutum ne kai kana ta tura kafa za su taje mewa in dan uwan ne za su haka duk wanda ya taba zuwa Saudiya ya san wannan zai ga ni nasu ne suka kafa safara irin ta su za su jona ta zai amma kai su kuru da za su janye ta shine kawai dan uwan ne to zai jona to kaga wannan wato ba shine ma'aunin abin da ake so a kalla ba wani bawan Allah ya taba jona kafarsa ya dona ya gani ya kuma doyara ya gani daidai yana da ido da ya tashi nafila yana kusa da shi kawai sai da sallar bayan sallar magariba ne sai karatu a bayyane bayan yayi fatiha ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban yana jin sa shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi wallahi sai tashi rububin jira kuka inda ba ruwan Allah da farinka inna akramakum indallahi atqakum saboda abin da yake ciwo cewa ya zo da kafa ya gaji kuma ya jin ilimi wallahi ya jin karatu to shine ya tashi ya rike shi yana kuka yana ba shi hakuri to kaga Allah ba ya taimake shi ne nisan gaskiya ne to saboda haka ba ruwan Allah da talaka inna akramakum indallahi atqakum saboda haka ga wannan shine cikar sallar ku yana daga cikar sahun ku kuma za mu ji daga cikin hikimomin da ake faɗa nan gaba za ku ji ko da ko da ba wajibi bane saboda wannan hikimomin ba ya kamata a haɗa sau mu je gaba kaga hadisin ya kwadaitar da mu wajen ne daidaita sau sannan kuma wato hadisin kusan yana hali a matakin rashin daidaita sau sannan mun ji hikima annabi alaihi salatu wasalam wajen koyarwa mu je hadisin gaba ina so mu je hadisin mu karanta hikimomin daga baya an inna Umar bin Bashir radiyallahu ta'ala anhu ba an karbo daga Numan dan Bashir Allah ya kara musu yadda Numan dan Bashir yana cikin sigarus sahaba akwai da ta bayana siyarwa a a a kurmi in ka je za ka ga akwai mai mujalladi daya wanda za ka ga ana kiransa a sigarus sahaba wato ko kuma shababus sahaba ko shabab haula rasul akwai wani ne wannan sunan ba matasa a karkashin Annabi alaihi salatu wasalam shi wannan nobani yana cikin masu kananan shekaru domin har Annabi ya bar duniya shekara ta takwas nobani bin bakir ai za ku iya tuno shi an gane ko wanda ya zo a hadisin kyauta aka yi masa kyauta ko mahaifin da ya masa kyauta ta gona mun biya wannan hadisin a wajen fatu bin jamal mahaifiyarsa ta je mahaifiyarsa ya rubuwar Abdullahi bin Rawaha zancen da ya fi inganci shi ne shekara takwas wasu sun ce shekara biyu bayan hijira wasu suka ce hudu amma ibn abdulbari ya ce zancen da ya fi inganci shi ne biyu bayan hijira aka haife shi annabi ya duniya yana shekara takwas wannan zancen ya fi kwari ya fi kwari Ali yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sannan yana cikin waɗanda suke komandoji da sai na Umar yayi amfani da su ya taɓa zama gwamna a Kuba a Hind gurare da dama sai na Umar ya tura shi yayi gwamna saboda sannan ya zama alƙalin alƙalai alƙali ne Allah ya bashi kokolwa ta gaske to shine Numan bin Bashir Ali yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul Na ji annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa la tusawwunna sufufakum lallai wasu malamai suka ce lamun din da karan suwa wallahi ko dai ku daidaita sahun ku aw la yukhalifanna Allah ko kuma lallai ubangiji madaukakin sarki zai sassaba baina wujuhikum tsakanin fuskokin ku me yake nufi da wannan wasu malamai suka ce shine a zahirin sa yadda Allah ya juyar da fuskokin bani Isra'ila aka bai waje alamin mulkira da tawla khalazir aka bai da su alaji da burarruka aka za a bai da fuskokin wasu ranar alkiyama waɗanda ba sa daidai da sau idan an zo a filin alkiyama za a ga fuskokin su irin na burrai ko kuma fuskokin su irin sun juye sun juya kamar iya akwai malaman da suke wannan fasara amma akwai ruwaya da ta zo da cewa aula yukhalifanna Allah baina qulubikum yawwa ta fassara wannan karara cewa ko Allah madaukakin sarki ya saba tsakanin zukatanku shine za ku yi tahu da mutum amma kana kin sa yana kin ka gaba to wannan ba ne kuma ta fito a fili domin annabi ya fassara za ga wani idan aka zo ka ga yayi wannan sai ka kana jin haushin sa musamman ma ka jona ya je ka kuma jona sai mutum ya ji ransa ya baci to ka ga ba ta shiga daga nan sai ka ji kana kyamar ka ba ka san sa to annabi alayhi salatu wasalam wannan ma'anar ta biyu ta fi kwari malamai sun faɗi ta to Allah zai saba tsakanin zukatan ku za ku kura sallah da mutum amma buri yake wani basifa ta same ka ta hude kuke jira amma irin wayan abubuwan da suke kawo wa Allah shi sa zamanin sai na annabi alayhi salatu wasalam ya ce ba ya tsaida sallah sai an daidai su ta uku yake faɗa istawu istawu istawu istawu haka annabi yake faɗa wani lokacin yake fa inna tasbiyata subuhi min tamamis sala ko min iqamati sala wani lokacin ma annabi alaihi salatu wasallam sai ya sa an duba ba cewa na baya yaya a ce ai kowa ya ya ce ya daidaita shikenan shi da har yaba duniya kula fa'u rashidin gaba ɗaya suka dora sai na Usman har da mai duba ba bayan ya tsaya an yawa masallaci sai sai duba ba ko ina an daidaita sai sai an daidaita sai ta da sallah aka sai na wasu ne to bari mu ji ruwayar gaba wali muslimin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatawi sufufana ruwayar muslim annabi ya kasance yana daidaita sahuhu hatta ka annaba yatawi bi halqida kai ka ce yana daidaita irin wannan katakon itacen da ake sawa na na bashi wanda za a harba kibiya yadda ake sassaita shi kamar yadda ake setawa wanda ke amfani da wannan sun san cewa da kibiyar da abin da za a harba gaba ɗaya sai an seta kafin mutum ya zo ya fara harbi to kamar yadda ake seta wannan zama daidai wa daida domin mutum bai seta wa shine aka ce seta zama tana yawo kibiyar haka sai nan da nan ba za ta ta fuskira ba to kamar yadda mai wato kwani da baka ko mai maki yake seta abin sa haka annabi alaihi salatu wasallam yake seta layi kenan shine wannan ajere ajere kai ka ce zarawa kai hatta idara an kad aqalla anhu sai da annabi ya ga cewa yanzu lalle kowa ya gane kowa ya hankalta cewa lalle annabi ga yadda yake so a rika daidaita so bayan ya ga wannan sun makara da yawa sannan wata rana ya fito abin nufi da ya ga wannan sai ya kyale mu cewa in ya zo baya daukar lokaci kamar da domin yanzu ya ga ana daidaita sau tun makara da yawan wata rana ya fito fa kama sai kawai ya tsinke za a tada sallah an da tsau lokaci kenan an ga cewa sun hankalta kowa yana hawa sau wata rana yau da gobe saboda zuciyar da adam kawai batirin waya yake wayar ma bibo sauka rolin dawo yake saboda haka sai ana cajin sa wata rana an dau lokaci ba ai ba kawai wato wai sabibu ce ko kala ba ka guri eh da wala bi to saboda haka wata rana kawai annabi ya fito an tsaye da ita an tada ikama hatta idan ka da an yi kabbira ya ya kusa ya tada kabbara kawai fara'a rajulan badiyar sadrau sai annabi ya ga wani ya turo kirjinsa kun san masu yin wannan kuma musamman samari matasa an cika a sau za ka ga aka zo na farko su tace da tijai wajen an ce a daidai sau dai su rika taka mutane kafa wannan kuskure ne wasu manyan Allah suna kin miko kafa ne saboda raini taka mutane suke yi saboda haka ya kamata ku lura sannan wani wani abu da suke yi haka bari in gwada muku za ga mutum ya zo an cika sai ga an yi haka ko ba ku gani wannan kuskure ne to irin wannan annabi ya hango ya turo kirji haka ya turo kirji idan sau ya tuka ya hakuri ka koma baya shine badiyan sadarahu ya turo kirjinsa bari ku ji ne annabi alaihi salatu wasallam ne faqala sai ce ibadallah ya ku bayin Allah la tusawunna sufufakum wallahi ko dai ku rika daidai ku sau Allah ya khalifa Allah aula ya khalifa anna Allah baina wujuhikum ko Allah ya sassa tsakanin zukatansu duk wanda ka zo kai haka ka matse shi zai ji cewa musamman a wannan zafin da ake zai ji kafin a gama ya ma Allah ya ta bude ni ina ga ba kaga wannan ba kaura tsakanin ka dashi kwata kwata duk abin da annabi ya faɗa akwai hikimomi ko da zan na duba hadisin wallahi wannan abubuwan na rika hararowa wannan zafin da ake yanzu yanzu ka zo ka tusa ka ƙara tuntutuwa ai ba daidai bane kuma wata kila ma limamin ya zo rubu ije a raka a farko ko ko tunda masallatan mu yanzu kaga ai ba irin na Saudiya bane yanzu a Saudiya saboda sanyi ma sai ka rika tari duk zafin nan da ake duk zafin garin nan bai kai na Saudiya ba amma ba za ka shiga cikin sallah ka ji zafi ba wane mu kai to mu kaga masallatan mu yanzu yadda suke amma mutane kuma wani ya ji ya ɗebo zafin rana duk wannan air pollution din yana cikin gaba daya sai ya gurbata yanayi kuma ya tusa cikin mutane ba daidai bane gaskiya Allah ya kamata shi sallah ba fa so ake kafin ka fito inda dan turare ka ɗebo ka taba a hannu ka dan gogo wani haka yadda wanda ka tsaya a kusa da shi zai rika murna ka tsaya a kusa da shi ba ma ya so ka bar gurin amma yanzu da yawa saboda air pollution wasu suka tsaya za ga ba ka so ba ka so Allah Allah kake a idan da sallah musulunci ne ya fi kowanne addini tsari me yasa annabi ya nabi kamar ruwa zuwa masallaci dan kada ya cutar da yan uwansa daidai yake da wanda ya sha taba wanda ya je wani aiki ne wani abu wanda yake ne wari ba daidai bane shiga cikin mutane ba daidai bane saboda haka jama'a kan mu jance a daidai zo mu dauka kuma take jama'a za ko da matasan ne uwanku ka take wani ba daidai bane ko kuma mutum ya zo ya tuso idan kana son sawun gaba to ka zo da wuri da an ka yi hakuri kai hakuri an bayyana da kyau ko wanda yana cikin abubuwan da ya kamata mu lura da su hadisi na gaba hadisin hadisin Anas bin Malik har yau radiyallahu ta'ala an anna jaddatahu lallai kakarsa shi muke so muka zo sai mu karanta hikimomin da muke so mu biya lalle kakarsa oke na kusa da karje kenan lalle kakarsa mulaika tasgiri ne na malikatu an gane ko yawwa kamar haka ne a ce husaina anas unaiki shine tasgiri to shi ma malikatu shi ne asalin sunan to karaman malika sai a ce mulaika su laraba suna da wannan yadda zaka zo ka ce baba a ce wani baba karami to su kawai sai ayi wannan tasbirin shikenan sai ga ya sa suna guda uku a jere yana da na farko da na tsakiya da karamin duk suna yi to shine to sai ce kisa a gurin sa Hassan da Husaini da Husaini ba yan biyu bane ba yan biyu bane kawai Hassan babban kenan Husaini mai bin sa shine kawai hasana babbar kenan wanda ta fara zuwa husaina ne bin karamar husaina karamar hasana shine husaina to to an nuna mun lokaci amma bari mu ji bari mu karanta hadisi an gane an Anas bin Malik radiyallahu anhu anna jaddatahu Mulaika lalle kakarsa Mulaika da aka Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ta gayyaci Annabi tsira da abinci Allah ya tabbata a gare shi li da amin sana'atu lahu saboda wani abinci da kai masa wato wani abinci da sai dafa Annabi alaihi salatu wasallam ta gayyace yazo yake ba kana minu da Annabi yazo yake wannan abincin sun makala tambadan bayan ya gama cin abincin sai yace umu to ku miƙe ku fiye zai ba su kuma ku miƙe fa ne salli lakum dan ne muku sallah a gidanku domin komai na annabi albarka eh yace ku miƙe ne muku sallah a gidanku wane mutum qala anas anas dan malik yace fa qumtu ila asirin lana sai da miƙe na tafi wajen wata tabarman mu ta kaba tabarman kaba sai na tafi gurin ta domin a larabci tabar ma namiji ce amma mu a Hausa ka zama mace ce kadis wadda shi za ba a ce kadis wadda ba kadis wadda tayi ne tayi baki min tuli ma lubisa saboda daukan lokaci da aka yi wajen ne amfani da ita a larabci da aka ce labisa sauba ya sa riga kenan ko ya sa tufafi to allubusu idan ta zo in ba a wajen riga bane ana nufin amfani idan ba gurin riga bane misali in kaje a larabci kana karanta mutaliya an ce malabi ta kalamuhu ba ana nufin ya sa yayi amfani da alƙalamin da haka ake nufi shi sa malamai suke tattauna malamai fiqhu cewa wanda yace ba zai sa ya rantsa da Allah ba zai sa rigarsa ba da yazo sai shimfida babbar rigar sai kwanta a kai ya warware rantsuwa ko bai warware ba suka ce ya warware domin labisar rigarsa yayi amfani da ita ai domin allubusa amfani ake da shi nan kawai kalam fiki wa wannan suka kawo cewa wanda ya rantsa ba zai sa wannan babban rigar ba sai dai kin fada sai ya zauna a kai ko ya kwanta a kanta to ya saka wannan rantsuwa da ya kawo warware domin allubusu a gurin sa tibabi ne kawai shine wajen tibabi ne kawai sawa amma a duk sauran guri amfani take ne labisa dabbabata yayi amfani da dabbar sa haka zaka ce labisa jawalahu ko yayi amfani da ni ka ba zaka ce ya sa waya sa ba to shine wannan wannan abin da ka daga mun na sauran mintuna ne ko kuwa to to shi ne yake cewa fanazahat fanazahtuhu bima'i sai na dauko wannan tabar makaba saboda tayi baki saboda dadewa ana amfani da ita sai na yayyafa mata ruwa bayan suka ce me yasa yayyafa ruwa ai ya faɗa a cikin a farko cewa saboda dadewarta wasu suka ce ai saboda akwai karamin yaro a gidan ya yi fitsari a wannan ma'anar tafi na cewa kawai dadewarta saboda dan korar da ta yi ko kuma baka san me ya taba dawo bari kai ya baruwa ai aka ga ya ba ko in baka tabbatar da abu kawai sai kai ya baruwa shikenan faqama alayhi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tira da annabi Allah ya tabbata a gare shi wato ya miƙe ya tsaya akan wannan tabarmar wa safaftu ana ana tsamari yace sai ne zawuni wal yatimu wara'ahu da wani maraya wara'ahu wara'ahu wara'aman وراء النبي صلى الله عليه وسلم bayan abdamir yaudu ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai muka wani da wannan marayin muka tsaya bayan annabi alaihi salatu wasallam wal ajuju min wara'ina wannan dattijuwar kuma tana bayan mu ita mulaika kun ga yadda an koya mana yadda ake yin sahu idan za ka yi sahu da ba ba ta karkanka ko da ƴaƴanka cewa ta tsaya a can baya kai da ita ba a sahu a jeri ko da wata daban fasalla lana rak'atayn sai annabi ya mana sallah raka'a biyu thumman sarafa sannan sai ya jiyo ya sallama wasu ba da suka ce thumman sarafa sannan sai ya kaji shine yin sarafa wa li muslimin arwa'i muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salla bihi wa bi ummihi annabi alaihi salatu wasalam a wata ruwaya daban yayi sallah da Anas dan Malik da mahaifiyarsa wa ummu sulaimi sai aka ce wannan wata ruwaya ce daban ba wannan ruwaya ba cewa annabi ya taɓa zuwa gidan ummu sulaimin yayi sallah da ita da Anas dan Malik sannan ya je gidan kakar ba yayi sallah da Anas da kakar da kuma wani maraya shikenan fa kama ni an yamini sai annabi alaihi salatu wasallam ya dai da ni a damansa wa kama al mar'atu ko mar'ata khalfana sai dai da wannan matar a bayan mu malamin suka ce me yasa bai ce tunda mahaifiyarsa ce wa kama ummi khalfana domin ya cire sunan mahaifiyarsa ne domin cikin adan dan mali dan ya nuna ma hukuncin mata ne ba da iya babarsa kawai ba wane mutum wajen ya nuna ma wannan shi sai yace almar'ata ban ji ba au khalati au khalati ko yawa ummihi ban ji me kace ba sai dalla da wato da shi da mahaifiyarsa ko kuma wato goggonsa innarsa amma zancen da yafi kwari shine mahaifiyarsa ummu sulaimin ne au khalati din shakka rawi cewa ko kuma wata kanwa mahaifiyarsa shine yayin khala din ko kanwa mahaifiyarsa to wannan shine dalili idan kawai ne yace ya ce mata wata mata ya faɗi wannan ne dan ya bada hukuncin cewa jama'a ku gane hukuncin nan fa za a yi sallah da mace ba iya mahaifiya ta yi shafa ba inda ita kadai ce to a baya za ta tsaya wannan jarir da naga wasu malamai sun kawo shi ya ya kaitar da ni matuƙa cewa eh cewa ya shafi kowace mace to kaga wannan sannan ina ta tunani cewa wai me yasa malamai wannan tunani na ne ban taba tambayar malamai akai ba me yasa in an zo tafsiri zaka ga me jan baki a hagu me me jan baki a dama kai me tafsiri a hagu kace wata kiyar saboda shi mai tafsiri shine liman eh ana kwatan ana kwatantawa ne kamar sallah ake cewa liman a hagu yake shi kuma bai bin sa'ada ba duk da cewa za ga suna takuda ba kuma nasi bane yace ayi kaza din wata kila ni a bayin dada ina son so ko da zuma ga da wani malami na na so in tambaye shi akan wannan me yake ba haka wata kila saboda wannan to kaga shine al-yatim huwa gami dumaira ko al-yatim Zumaira jaddu Hussein bin Abdullah bin Zumaira aka ce wannan marayan shine wanda ake kira Zumaira kakan wato Hussein bin Abdullah bin Zumaira iska ka wuce tunda an faɗi lokaci yayi ta ne zuwa sai mu biya fawaid da wannan hadisin da kuma hikimomin na tsaya ai mala ali na tsaya eh insha Allah ta'ala karatu cikan mu karatun mu na tafsiri da muka saba masallacin jera gobe za mu koma da Huzaifatu bin Yaman shi ma ranar talata sai alwajiz da muke yi ran Laraba shi ma za mu koma insha Allah ta'ala awwan da muka fara dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yi mana akwai wata tambaya da na gani an rubuta a game da sau matsayin masu zuwa masallacin juma'a tambaya ce mai alaka da karatun kwarai da gaske masallacin juma'a amma su tsaya a nesa da masallaci misali kofar gidan wani domin sun ga akwai inuwa duk wanda yaje tsaya a gurin da sahu ne kawo ba malamai cewa sai kallon sa ba domin jami'i sharadi ne yake cikawa ku bayyana da kyau jami'i ko sati uku da ya wuce na je wani masallaci na dawo zan wuce ta wannan titin yau je da muka haɗu da je da tsokane na gona tsakiyar titin nan kawai dan wuce na ganki kawai yayi ruku'i sai jama'a wannan ba wannan ruku'i baka same shi ba wani abokin mu ne nace ko ko shakka babu wannan ruku'i baka same shi ba to kaga mutane su zo kawai daga nesa saboda an tare sallah ko saboda inuwa sau bai kawo gurin ban kai sallah ba sai ba domin sau jami'i yana hada abu biyu ne zarbu zaman da bakat shine ya zanto a lokacin da ake yi da kuma gurin wannan shine sharadi inda sau zai kawo tun daga jera har zuwa nan in ka tsaya kai sallaka anan tayi amma bai kawo kawai abin ka zaka yi kawai mutum a in haka ne in butalla azhar man da a in ana yi a rediyo a Saudiya kawai sai na huta ta Saudiya ba ta fita ku ba masallacin annabi ne ba ko ba haka ba in haka ne na goma me yasa saboda na kane sharadi dai a biyun nan da na kawo a lokacin ake yi ai in ka tambaye ni zai ma a lokacin ake yi da me za ka kama ni sai ka ce ai ba ka gurin shikenan dalilin ka ai ba ka gurin a'a amma dauka wani zai fake da cewa ai kaga akwai hadisi da nuna cewa bil hajiratin nan ko hadisi Abu Dawud cewa yawa duk da cewa ba ko da yake bane wani lokaci ne aka samu wannan in ka samu wanda ya iya bushi za ku buga da shi anan na'am shi ne kaga yanzu kan ma wasu su dauka da su ake ba wai sai ka ba da misalin unguwa ba ai kaga yanzu ko muna kawo muka baya ko wanda masallaci ake ko a ina ne inda cika wannan sharadin ba ta hauji kawai shike nan kawai na asali wai gwani yana tambaya wannan da juma da ta shigo me wanda ake sa wai ta nuna mutum jagoran bi sallah ta rika a sallah take yi ba to kaga asali asali ita wannan wato da duma an an san smart abin nan ko asali an samar da ita ne saboda sababbin shiga musulmi eh asali ba wai ga wanda ya iya sallah musulmi ba ba ta sa wai saboda haka duk musulmi ya dauko wannan ya amfani da ita yanzu idan yana yi ba daidai yake yi ba ba daidai ba asalinta an yi idan ta ce mace maguzawa wanda suka musulunta sababbin musulunta da ka iya shi ma aka ce to sai a kwaci shine kaida alaikum assalam yana ciki sai dai shi ma an cike gurin ka gane idan an cike ba guri sai ka je gaba shi ma yana ciki kai ne limamin kenan yawwa saboda haka an gaba da yake bishi a baya amma idan sau ya kawo gaba ɗaya bayan da an cike yanzu an tawo gaban sa ba komai abubuwan da ke faruwa a masallatan idi da wasu masallatan juma'a wasu dan wani masallacin juma'a za ka ga duk ga guri wai saboda rana ba za a gurin ba ko ba haka ba yawa ya kamata ya kiyaye na in kai dalla a gurin yau wato kaga su da yake suna da doka suna bin wannan amma nan waye ke da wato doka kowa inda ya ga dama na mu ba mu ba wa addini muhimmanci kamar yadda suka ba shi shine bambanci eh ba mu ba addini muhimmanci kamar yadda suka ba shi wa gaskiya shine kawai bambanci su kaga akwai askar kama a harami ai askara ne ma za su zo kai gurin gurin su da kai tashi ka za'i kana zama a gurin za a ce ka kai yawa sannan kuma an ja layi a gurin an gaya ma cewa ba a sallah wallahi wa alam yana bai na'am masu zuwa ya bot idan mutum zai yi tafiya misali yanzu ya samu kansa ya tafi airport idan dai daga nan zuwa inda zai je aka ce unguwa ya zo ya je to in zai haɗe sallarsa duka zai cika hurhudu zai yi amma idan da matafiyi ne daga wani gari yake sai ya zo Kano zai wuce wani gurin matafiyi ne saboda haka bibinsa zai eh shine bambanci kuma wannan an ƙara fito da abun fili idan da ma a matafiyi yake shi ba komai bibinsa zai ci gaba da yi amma ɗan gari yanzu ne zai je airport ɗin nan nan ya shiga ya tafi shi idan za a yi sallah ya haɗe cika ta ne hurhudu zai yi idan yayi azhar yanzu raka hudu zai yi la'asar hudu shine abin da aka ce amma wanda ya to daga Kaduna ba zai hawo jirgi ba sai a Kano wata bi ne yayi duk biyun da zai ci gaba da yi wallahi wa alam abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya ɗaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon Allah da sunayen sa dawowa da tsofin sa madaukaka kasar mu Allah ya zaunar da ita lafiya marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu masu neman aiki da sana'a Allah ka taimake su muna roƙon Allah ya kunce rayuwa da ake fama da shi a wannan ƙasa Allah ka yayi mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka tsara musu tsawon kwana mai amfani waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙo Allah da sunayen ka kyawawa Allah ka shirya matasan mu ƴaƴan mu Allah ka dora su a hanya madaidaiciya Allahumma aminna fi awdanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba ardaka ya rabbal alamin Allahumma istajib du'ana wa du'a man wasana bid du'a bi rahmatika ya hadiya salam salli Allahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم نعم